بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo mai tarin yawa marar iyaka da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu don ci gaba da wannan karatu da muke na littafin fadlul islam na shekul islam Muhammad bin Abdul Wahab tare da sharhin suna Malam Salih Ali Sheikh a wannan yammaci na litinin tara ga watan Sha'ban a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shine sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha shida a lissafin miladiya yau za mu tashi a darasinmu na ashirin da hudu haka ne ko? yawwa darasin da muka kare na ashirin da uku da na ashirin da biyu dukkaninsu suna da alaƙa ne da sabon hadithi ko in ce hadithi na ƙarshe a cikin babi na farko na wannan littafi da muke karantawa kamar da dama kullum muke nanatawa don a riƙe babu fadlil islam shine babi na farko a wannan littafi na kitabu fadlil islam kuma ya kunshi ayoyi guda uku da hadisai har yanzu guda uku mun karanta waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai na ƙarshen a kansa muke wajen bayanin da malam salih ali sheik yake mana a kai saboda ya kunshi abubuwa da dama na darussa waɗanda suke da alaƙa da wannan babi na falalar addinin musulunci ko falalarsa a ƙashin kansa ko kuma falalarsa da yake da ita akan musulmi da suka riƙe shi in ba ku manta ba wannan hadithi shine hadithin da al-Imam bukhari ya rawaito shi ta'liqan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ahabbu dini ila Allah الحنيفية السمحة الدين دا الله يفسو شيني الدين الحنيفية الدين دا إيكي شيني الدين ديدي da ya karkata daga barna ya koma daidai ya karkata daga ƙarya ya koma gaskiya ya karkata daga shirka ya koma tauhidi shine ake nufi da alhanifiyya ko bin sunna umuman as-samha kuma abin da yake mai rangwame kuma mai sauki babu tsanani a cikinsa babu shan wahala a cikinsa to wannan shine hadisi na farko ya mana magana darasin farko da muka yi magana akan wannan hadisin magana akan matsalolin mustalahul hadis me ake nufi da ta'liqi ko darasi na biyu bayan wannan wato shine darasin mu na 23 ina dan rero mana ne dan mu tuno saboda mun dan yanke rabon mu da karatun a bangare na biyu yayi magana akan al wato al alif da lam da take cikin lafazin addin ahabbu dini ila Allah me ake nufi da wannan alif da lam ta jinsi ce ko ko ta ahad ce idan ta jinsi ce ma'ana wanne addini ne a cikin jinsin addinai wanda Allah ya fi so in an kwatanta da addinai daban-daban daban wanne addini ne Allah ya fi so ma'ana ta biyu in an ɗauki cewa al dinnan lil ahad ce ma'ana tana nufin wannan musuluncin wannan addinin ne da aka sani to in wannan alɗin ce to abin da ake nufi sai a ce a cikin siffofi da ɗabi'u da halaye da kuma abubuwan da suka shafi addinin musulunci wanne ne Allah ya fi so wannan shine fassarar ne ba ku manta ba duk waɗannan mun tattauna su to mun gama wannan har zuwa dan ƙarin bayanin dai da malam yayi mana yau abin da zamu tashi akai shine inda yake cewa qauluhu al-hanifiyatu as-samha yau ne zamu yi magana akan asalin waɗannan kalmomi guda biyu me ake nufi da alhanifiya me ake nufi da kuma as-sam'a sannan menene alaka su da wannan babi na falalar addinin musulunci wajen nunin sa ga tsayuwa akan gaskiya wajen nunin sa ga sauki da rangume da sauƙaƙawa ga al'umma bismillah karanta ku qawluhu al-hanifiyatu as-sam'a ko da fakara daya قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله الحنيفية السمحة الحنيفية في الأصل هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وهي التي أوحى إلى اوحي محمد اوحي وهي التي أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته نعم كما قال جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
نعم malamin yake cewa qauluhu qauluhu din nan fadin waye fadin malam salih ali shafni da yake sharhin wannan littafi a ko a ina da yake sharhin wannan littafi da yake magana kuma akan wannan hadisai musamman wannan hadisi na karshe inda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sai sai ahabbu dini ila Allah wannan shine jumlar farko ko bangare farko bangaren farko da wannan jumla khabar dinta shine alhanifiyatu as-samhatu to alhanifiyatu as-samhatu din nan da ya ambata me yake nufi sai ce alhanifiyatu fil asli shi lafazin alhanifiya a asalin maganar malamai ba a larabce ba zai zo mana magana a larabce in an ce alhanifiya a gun malamai sai ce hiya millatu ibrahim yadda take a qur'ani haka Allah madauki kira ta dama yadda Allah ya kira ta alqur'ani shine millatu ibrahim me yake nufi da milla milla shine addini wanda ita ma asalinta ma'anarta dai tafarki din hanya hanya da ake iltizami wajen yin wani nau'i na abu da mutum ya dora ma kansa ko aka dora masa shi ake nufi da milla a dunkule dai milla ma'anarta ne addini addinin annabi ibrahim al-khalil zababban nan badadin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zabe shi yake son sa kamar yadda ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yake son sa irin wannan su alaihi salatu wassalam wa hiya ita dai wannan alhanifiyatu din allati uhiya ila muhammadin hiya allati uhiya ita ce wadda aka yi wahayi zuwa ga annabi muhammad alaihi salatu wassalam an yattabi'a millatahu cewa ya bi hanyarsa hanyar wa hanyar annabi ibrahim babu wani wuri a cikin alkur'ani da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da'a koyi koyi koyi biyayya ga wani in ba shi ba sai a wannan wuri da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi annabi ibrahim ma'ana ya bi hanyar annabi ibrahim wannan malamai sun tattauna akan shin yana nuna falalar annabi ibrahim akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya fi shi malamai su ce a'a ba haka ake nufi amma falala ce ga annabi ibrahim din cewa hanyar tauhidi an dangana ta zuwa gare shi lura da irin kasancewar in an lura da rigaye ya riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ya riga shi shan wahala akan tauhidi mun fahimci abin irin yadda ya tsaya akan tauhidi to haka aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tsaya akan wannan tafarki kada ya ja da baya ya ja da hatta mahaifinsa da ya haife shi shi annabi Ibrahim ko mahaifinsa yana da rai kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu mahaifinsa da rai ta wannan bangaren wahala sannan kuma a abubuwan bauta dinnan da ake bautawa na gumaka an ɗauke su da muhimmanci sosai a gidan annabi Ibrahim bal shi babansa jagora ne wajen wannan harkar har sai da suka yi baram-baram da shi cewa idan bai dawo ya bi hanyarsa ta bautar gumaka ba zai jefe shi da makamancin waɗannan abubuwan ba ku ba ku manta ba dai a suratu maryam Allah madauki ya bamu labari wadkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya har zuwa ƙarshen kissar da ya kawo mana me ya gudana tsakanin annabi ibrahim da kuma mahaifinsa da yadda annabi ibrahim din har yanzu aka nuna mana abin koyi a cikinsa cewa idan kana da'awa ka kira mutane su karba suka ki karba ko da mahaifanka ne to karka bi su akan karkata amma kuma karka ci musu mutunci duk irin lafazin da annabi ibrahim ya yi da babansa bai gaya masa magana mara kyau kullum da tausasawa yake ya abati ya babana da tausasawa da tausayi kuma dama haka ake son mai da'awa ya zama kullum alaƙar da take tsakaninsa da wanda yake da'awa alaƙa ce ta tausayi ba alaƙa ce ta zagi da cin mutunci da kawai dole a fahimci abu yadda yake faɗi ba Allah ƙara mana fahimta to ga aya Allah maɗauki ke cewa sun auhayna ilaik sannan sai muka yi wahayi zuwa gare ka an tabi millata ibrahim hanifan cewa ka bi tafarki addini hanyar annabi ibrahim wadda take hanifan wadda ta karkace daga ƙarya zuwa gaskiya daga shirka zuwa tauhidi ta fuskanci tauhidi ba tare da wata karkata ba wa ma kana minal mushrikin bai taba zama ɗaya daga cikin masu shirka ba da ɗai bai taba zama a sa shi cikin waɗanda suka yi shirka da Allah ba shi annabi Ibrahim don haka kayi ka bi hanyar sa kai koyi da shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce wal hanifiyatu yanzu zai magana akan me ma'anar hanifiya a lugar larabci al hanifiyatu ma'qudatun min al hanafi an ɗauko ta ne an yi deriving kalmar an ciro ta an yi ishtiqaqin ta daga kalmar al hanaf al hanaf wa huwa al mailu shine karkata asali suna cewa al hanafu shine mailun fi sadril qadami karkata a farkon a gaban kafa za ka ga akwai wasu mutanen da kafarsu ta ɓangaren gaba shine sadrul qadam san kafa ko abubuwa da yawa abu komai yana da gaba yana da bayansa ko kafa daidai gun yatsu da saman yatsun nan ne sadrinta diddige kuma shine mu'akkar dinta ko to idan mutum akwai karkata a kafarsa ta bangaren gaba shi ake ce masa alhanaf in aka tashi siffan tashi sai a kira shi al'ahnafu mutumin nan mai abin da muke cewa cassa ko cassa ne ko gwame akwai cassa ne ko yau wanda ake ce macarsa kafarsa ta karkace da wahala duk da zaka yi da shi ba zai iya dawo da kafarsa ta miƙe ta kalli alƙibla da dole haka a wanda take kuma wannan ya haifar masa kafar ya zama ta goce wani har ta tsakiya sai ya zama cewa yana tafiya a kaikaice to wannan shine zaka ji ana ce masa al-ahnafu mutumin da yake akwai karkata a kafarsa kafarsa ta karkace ana cewa kuma warijulun ahnaf wa rajulun ahnaf idan mutum namiji ne sai a ce rajulun ahnaf mutumin da yake mai cassa ko a ce wa rijlun in ana wasafta kafar sai a ce rijlun hanfa'u a rijlun tunda mace ne hanfa duk bangarorin jikin mutum wanda yake abu biyu ne to in za ka faɗi ɗaya ka haɗa shi da zamiri to zamirin mace ake bashi kun fahimci wannan a ka'idar larabci duk abin da yake biyu kake da shi kun ga hannu guda nawa ne biyu ko to idan zaka ce wannan hannu ne me zaka ce ba zaka ce haza yadun ba sai ka ce hadhihi yadu mun fahimci abin yau duk abin da yake guda biyu ne a jikin mutum to ɗayan in zaka yi ishara zuwa gare shi ko zaka bashi lamiri to na mace ake bashi don haka rijilun kafa guda nawa ce biyu to shi ma rijulun a larabci mace ce ba namiji ba ce don haka in aka tashi siffanta ta sai a ce hanfa'u ba ahnaf ba amma namiji rajulun sai a ce ahnaf shi mutum kenan in yana da wannan karkata a kafa wannan dai harka ce ta larabci shi al-ahnaf ibnu qais suka ce dalilin kiransa wannan suna ba wai suna ne na yanka da aka sa masa ba amma saboda yana da wannan shassa din ne yana da karkata a kafarsa shi yasa aka sa masa suna al-ahnaf ibn qais har wata baiwar Allah da ta yi a renansa a cikin wasu baitocin waka take cewa wallahi laula hanafun bi rijlihi ma kana fi fityanikum kamithlihi ba dan akwai wannan cassa a kafarsa ba duk cikin samarin ku ba wanda ya kai shi ma'ana shine kawai dan abinda ya sanya masa wani wato targade ko na ƙasa a jikinsa kun ga laula mene hanafun don haka ma'anar hana shine almailu wa al-i'wijaju fi rijli khususan to mu je yace ma'khuzatun min al-hanafi wa huwa al-mailu yace li'annaha domin kuwa ita nan me ake faɗa alhanifiya ana ko an ba mun gama zancen kafa mun koma zancen me hanya musulunci addini millatu ibrahim yawa ita yake nufi da li'annaha domin ita hanyar nan ta annabi ibrahim malat ta karkace an jami'i turuqid dalali ta karkace daga dukkan hanyoyin bata ta karkace daga ina dukkan hanyar bata ila الطريق الذي رضي رضيه الله جل وعلا zuwa hanyar da Allah ya yarda da ita Allah subhanahu wa ta'ala don haka duk hanyar da ta karkace daga ƙarya zuwa gaskiya sunanta me hanifiya yau asalin kalmar ke malat har yanzu ta karkace an shirki ila tauhidi daga shirka zuwa tauhidi an bar shirka an koma tauhidi sai sa wasu malaman a fassarar da suka yi duk da cewa wannan shine asalin kalmar ahnaf suna cewa amma duk da haka asali yana kuma nuna in ana magana tauhidi shine mutum ya fuskanci wani abu ya yi tarkizi a kansa ta yadda zai rabu da komai ban da shi shi ma ana kiran wannan hanifu mun fahimci abu har wasu suna ma fifita wannan ma'anar akan waccan amma duk da cewa asalin kalmar zai daga wannan kalma ta hanifun ta samu asali ma'ana abin da ya karkace wa qad yuqalu laha har yanzu dai a larabci akan ce da ita al-auja'u karkatacciya al-millatu al-auja'u milla karkatacciya wato hanya karkatacciya shi yasa kenan wasu malaman suka ce wannan kalma min al-abdadi kuna jin wasu kalmomi a larabci ana kiran su min al-abdad kalmomi ne kalma ce guda ɗaya tana nufin abu tana kuma nufin kishiyarsa wannan zai iya ɗaukar wannan ma'ana tunda in ana cewa abun da yake ya karkace daga hanya kuma sannan ana nufin karkacewa daga mummunar hanya da komawa kyakkyawar hanya kaga dai barin wata hanya ne zuwa wata hanya mun gane ko sannan kuma miƙewa ce da tsayuwa akan hanya ɗaya to zai iya ɗaukar wannan cewa min al-abdal shi yasa kun ga asali in ka tambayi mutum me ake nufi da kalmar iwijaj zai ce maka abin da ake nufi mailewa da karkacewa da tasgadewa ko to ita ma wannan hanya dai hanyar annabi ibrahim hanyar nan ta tauhidi ana kiranta hanifiya ana kiranta al-millatil auja karkatacciya amma kaga ba a itlaqin wannan karkatacce duk abin da yake siffa ce ko kalma ce marar kyau to ba a itlaqin ta akan kalmar da take mai kyau ma'ana tunda muna zancen musulunci ne yanzu ma siffan ta musulunci da shi karkatacce sai dai a ce ka hada kalmar karkacewar tare da cikakkiyar ma'ana ta kace musulunci addini ne da ya fandarewa duk wata barna ya koma tauhidi ko ba haka bane amma karka ce ma'anar almusulunci karkataccen abu ai kun fahimci zancen irin dai kamar maganganun da muka yi a baya dangane da sunayen Allah daga cikin sunayen Allah akwai wani gungu na sunayen Allah waɗanda ba a itlaqin su misali abbaru mai cutarwa ba ka cewa daga cikin sunayen Allah ka ce masa Allah mai cutarwa ne a'a sai ka hada shi da annafi'u sai ka ce Allah shine annafi'u bar mai amfanarwa mai cutarwa ma'ana dan tabbatar da karfi da mulki gare shi cewa duk amfani da ya zo gare ka daga wa yake daga Allah duk wata cuta da ta same ka ita ba daga Allah take amma baka cewa in kana tallan sunan Allah a bi su ka yi aiki da su ka ce daga cikin sunayensa abbaru malamai suka ce ba a haka ba a itlaqin su sai dai a hada su tare a faɗe su sai mu je yace wa qad yuqalu laha an akan kira ta har yanzu al-millatul awja al-millatul awja bi ma'ana al-hanifiyyah allati fiha i'wijaj an tariq ash-shirk bi ma'ana abinda ake nufi shine al-hanifiyyah hanyar nan dai ta addini allati fiha i'wijaj wanda a cikin ta akwai karkata an tariq ash-shirk daga hanyar shirka ya'ani mailan an tariq ash-shirk daga hanyar shirka ila tariqi tauhidi zuwa hanyar tauhidi wa an ahli shirki da kuma karkacewa har yanzu da bankarewa shi ma an ahli shirki daga mutane masu shirka ila ahli tauhidi zuwa ma'abuta tauhidi wal hanifiyatu idza kanat bi ma'na al mayl to ita wannan kalma ta hanifiya in ta zama ma'anarta al mayl karkata fa innaha قد تكون في العقيدة ذات إيه زماء عقيدة كركتوا دقى عقيدة ممونة زوامي زو عقيدة تتشوى وهو الأصل شيني أصلي والتوحيد لكم توحيدي معنى عقيدة هنا نفهم يفسر هذا شو إيه شيء أصلي معنى أبدا كتير أصل الدين أصل الدين والتوحيد هكذا كما أبنغرن توحيدي وقد تكون في الشريعة za ta iya zama kuma a shari'a nan me yake so ya gaya mana ma'ana mun san addini a ya kasu kashi biyu da bangaren abin da ya shafi aqida shine belief abin da ake so kai imani da shi ka yadda da shi ka karba babu kokonto shi ake ce ma aqida da kuma bangaren abin da ya shafi ayyuka na gabubban jiki sallah azumi haji da sauransu ko zakka da makamantansu da duk sauran abubuwa da wanda yake ayyukan jiki ne to shine yake faɗa mana anan kalmar karkacewa din nan in an siffanta millar annabi ibrahim da ita wadda aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bi to za ta iya zama a waɗannan abubuwa ma'ana za ta zama a aqida ma'anarta shine ne karkacewa daga duk wata aqida mummuna aqidun kafirci aqidun khurafanci aqidun karkacewa dai daga hanya zuwa mai zuwa aqidun tauhidi aqidun tsayawa akan daidai aqidun tsayawa da bautar Allah subhanahu wataala ba tare da hada shi da kowa ba na farko ke bangare na biyu kuma za ta shafi bangaren shari'a to shine duk zai mana wannan bayani cewa abin da ya shafi halal da haram da shubuha da sha'awa da makamancin waɗannan shi ma duk suna daga alaka da wannan cewa a karkacewa shubuha a karkacewa sha'awa a dawo kan abin da ke shine sadadi da daidai to wannan shi ake nufi da hanifiya ma'ana kenan hanifiya tana nan fil aqidati wa fil a'mali shikenan abin da ke so mu an fahimci abin insha Allah yace wal hanifiyatu idza kanat bi ma'na al mayl fa innaha qad takunu fil aqidati wa huwa al asl wa tawhid wa qad takunu fi shari'ati za ta iya zama kuma a shari'a li'anna al aqidata domin ko ita aqida fi babil ilmi tana da alaka ne babin ilimi ko babin ilimi تحتاج إلى ميل عن الغلط إلى الصواب tana bukata ka karkace daga kuskure ka koma zuwa gun daidai shi yasa babin aqida yana da sunaye da yawa daga cikin sunayensa usuluddin daga cikin sunayensa akwai tauhid al-iman as-sunna ash-shari'a al-fiqh al-akbar duk waɗannan sunayen tauhidi ne sunayen aqida ne to kuma ana ce musu ana ce musu al'ilmiyat matsalolin aƙida abubuwan da suke alaƙa da ilimi ilimi domin kaga abin da aka ce kai imani da shi ka yadda da shi ai ma'ana shine ka san shi ko shi yasa ake sa shi ilmiyat sauran abubuwa kuma da ke practical bangaren ayyukan addini ne ana kiransu ne ne al'amalul albadaniya ko kuma al'amalu bil arkan abubuwan da mutum yake aikatawa da gabubban jikinsa wanda ba na ilimi ba na aiki ne shi yasa a bangaren kasa tauhidi suke cewa ana kasa shi kashi nawa da muka fi sani kashi uku ko tauhidin rububiyya uluhiyya da asma'i was sifat to akwai wani kashin kuma da malamai suke cewa tauhidul ma'rifati wal isbat yawwa tauhidul ma'rifati wal isbat ɗayan kuma tauhidul qasdi wa talab da aka hada da rububiyya da asma'i wa sifat kashi guda ne sune tauhidul ma'rifati wal isbat ka sani ka tabbatar shi kuma tauhidul uluhiyya aka mai da shi kashi ɗaya shine al qasdu wal amal yawa abinda zaka yi qasdi ka zaka nufe shi a zuciya kuma ka aikata da gaban jikinka to mu je an dai fahimci abu sai shi li'an al'aqida ta fi babil ilmi tahtaju ila maili tana buƙatar karkacewa anil ghalati ila sawabi zuwa abin da ke shine daidai daga karka daga kuskure zuwa daidai wa shari'a ita ma shari'a nan shari'a ana nufin ne bangaren aiki ko ba bangaren imani ba fi babil ahwa'i a babin son zuciya wa shahawati da kuma sha'awa tahtaju ila maili nan ma yana buƙatar karkacewa an tsariƙi shahawati daga ɓangaren sha'awa ila tsariƙi littiba'i haka ne ko ila tsariƙi littiba'i wal istiqamati ka koma ka bi hanyar biyayya da tsayuwa akan hanya nan tsariƙi shahawan ya kamata ya hada da shubha tunda abubuwan biyu ne kuma suna da bambanci duka ma'ana mailun an tsariƙi shahawati wa shubhati ila tariqi littiba'i wal istiqamati domin istiqama ta fi mu'arada da shahwa ittiba'i ya fi mu'arada da me shubha domin mai shubha shi ke karkata ya bi bid'a me maganin shubha shine ittiba'i ka aje duk wani abu ka yi biyayya ga abin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma istiqama ya magani ne kamar shine ruwan sanyin da za a zuba wa shahawa idan mutum sha'awa ta dame shi sha'awa ta dukiya sha'awa ta farji da makamancin waɗannan abubuwa babban maganin sa shine mai istiqama zaka istiqama maganin shahwa sannan ittiba'i maganin mai shubuha dukkanin su kuma za su iya zama maganin dukkan abubuwan guda biyu to qala sai yace as-samhatu yanzu ya mun gama da alhanifiya kun fahimci alhanifiya a ilugar larabci da kuma a istilahin malamai to me ake nufi da as-samhatu as-samha yace wa samhatu yani al-muyassaratu as-sahlatu wadda aka sauƙaƙe ta kuma mai sauƙi taisiri da suhula duk ma'ana su ɗaya wa fi hadal hadisi a wannan hadisi mimma aradahu al-mu'allif akwai anna daga abinda shi malam mai littafi malam Muhammad bin Abdul Wahab kenan yake nufi rahimahullahu ta'ala abinda yake so a fahimta shi yasa ya kawo wannan hadisin a wannan wuri anna Allah jalla wa ala shine Allah madaukaki manna yayi baiwa ala hadhihi al-ummati akan wannan al'umma din bi an ja'ala dinaha hanifiyan samhan sahla cewa ya sanya addinin wannan al'ummar ya zama hanifiyan wanda ya karkace daga ƙarya zuwa gaskiya daga shirka zuwa tauhidi samhan mai rangwame sahlan kuma mai sauki bi khilafil umami min qablina sabanin al'ummomin da suka zo gabanin mu al'ummomin da suka zo gabanin mu qad ibtalaha Allah jalla wa ala Allah madaukaki ya jarrabe su bil asari wal aghlali ya jarrabe su da nauyi iri-iri da kuma kukumi daban-daban abubuwan nauyi a shari'a da wato daure-daure da aka daddaure su suka kasa sakewa a cikin addinan da suka gabata amma a wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauƙaƙe mana duk wahalhalu da ya dora ma ahlul kitabi musamman kama qala jalla wa ala kamar yadda Allah mai ke faɗa wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim kuma ya zo ne dan ya sauke musu shine ya ba'u anhu ya sauke musu ya ajiye musu israhum nauyaye nauyayensu wal aghlala da kukumi kukumi allati kanat alaihim waɗanda aka dora musu na wahalar shari'a da dokoki waɗanda ba masu sauki ba wanda mun yi magana wannan a baya ko to sai ce wallahu jalla wa ala wa qala jalla wa ala Allah madauki kuma har yanzu yana cewa wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya muku wani haraji min dinnan malamai suna faɗin cewa ana kawo ta ba kawai don ta yi jarra ba ne littawagul fi nafi don ta zurfafa ne wajen nafiyu wajen kore abin da aka kore tunda ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini zai iya cewa wa ma ja'ala alaikum fi dini harajan ko bai sanya muku wani kunci ba addini to min din tana zuwa ne don ta karfafa wannan korewar da aka yi ma'ana wani nau'i kowanne iri min harajin na wato wahala da nauyi da kuma matsawa da tsanani babu shi a wannan addinin namu an fahimci wannan wannan faɗin Allah ne subhanahu wa ta'ala har ya ce millata abikum ibrahim ita ce hanyar kuma addinin babanku annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu gabanin wannan ma ya kira ku musulmi wa fi hadha hakanan a wannan shari'ar a wannan addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a wannan wa'ayin da aka masa a wannan alqur'ani sunan ku dai musulmi ana sunan mu musulmi tun zamanin annabi ibrahim sunan mu musulmi har wannan zamani kuma yadda addinin yake a wancan zamani na sauƙaƙawa haka mu ma aka sauƙaƙa mana kun ga ku fahimci wani abu ai akwai abubuwa da yawa a tsakanin annabi ibrahim da manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma aujuhu shabahi fuskokin kamanceceniya tsakanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama da annabi ibrahim sun fi yawa tsakanin fuskokin kamanceceniya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa kun ga shi annabi Ibrahim ba za ka sa shi a cikin ahlul kitabin da aka dora musu wa wannan wahalhalun ba domin wannan wahalhalun a ina aka same su asali da at-taura ne at-taura wa aka saukarwa annabi Musa annabi Musa yaushe ya zo bayan annabi Ibrahim da zamani mai yawa ai mun san asalin da wannan zance ba sai mun maimaita yawa to kun ga ashe kenan wanne zamani ne za a kamanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi fiye ya fi dacewa sai a tsallake annaban banu Isra'ila gaba ɗaya sai a tafi gun baban gaba ɗaya sai aka kwatanta shi da shi ya fi kama da shi ta bangaren wahalhalun da ya sha a tauhidi da kuma yadda ya rike a wannan sako to shi yasa har sunan mu haka yake a can a wurin sa mu musulmi ne haka nan kuma a wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wahayin da aka saukar masa sunan mu musulmi huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi had wallahu jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala ko na tsallake na'am wallahu jalla jalaluhu lamma btalal umama min qablina Allah subhanahu wa ta'ala yayin da ya jarrabi al'ummomi gabaninmu bi anwa'in ko bi anwa'i ahkamin shadidatin bi anwa'i ahkamin shadidatin wa sa'batin wa asiratin fa innahu Allah subhanahu wa ta'ala yayin da ya jarrabi al'ummomin da suka zo gabaninmu da nau'in hukunce-hukunce masu tsanani masu wahala wa sa'batin shine dai masu wahala wa asiratin dai masu tsanani duk ma su da shidda tsanani shi ma sa'ba wahala shi ma asir shi ma wahala abin da ke mai wahalar wanda ba mai wato kishiyar taisir kishiyar abu mai sauki fa inna ma al-usri yusra al-usr kuma shine mai al-asira ko al-yusr kuma kamar da ku sani abin da ke muyassar fa innahu jalla wa ala to shi Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya wahal da wadancan ya dora musu shari'a mai wahala fa innahu khaffafa ala hadhihi al-ummati a wannan al'ummar Musa ya khaffafa mana ya sauƙaƙa mana ya rangwe mana rangwame ya rangwanta mana hatta sarat simata hadhihi al-umma har sai da rangwamen nan da sauƙin nan ya zama simata alama ta hadhihi al'umma wannan al'umma din wa simata hadha din kuma ta zama shi wannan sauƙaƙawar ya zama alama ce ta wannan addini din bayan zaman sa alamar wannan al'umma to alama ce kuma ta wannan addini cewa addini annahu dinun yusrun dinu yusrin wa suhulatin cewa addini ne na sauƙi wa annal ibadat ai kuna bi ne ko وأن العبادات في هذه الأمة كما سوى عباد أو أن الأمة دي عبادات sahlatun muyassara ibadoji ne masu sauki an sauƙaƙe su sun zama masu sauƙi sosai yadda kowa zai iya wannan mabda'i na sauƙi in ce principle ɗin ko ƙa'ida ta samun sauƙi a addini ƙa'ida ce sananniya ce sa har malamai a ɓangaren alƙawa'id alfiqhiyya suka fi da ƙa'idoji ko daga cikin ƙa'idojin da suka fitar manya-manya akwai ƙawa'id ra'isa da kuma furu'insu daga cikin ra'isa ɗin akwai al-mashaqqatu tajlibu taysir da kuma ad-dararu yuzalu duk waɗannan manya-manyan ƙa'idoji ne da aka sanya su don nuna sauƙi a wannan addini asali shine wannan addinin ba a ɗora mana shi don mu sha wahala don haka duk inda ka samu tsanani ka kasa yin wani abu da aka ce ka yi to akwai hali ko dai a sauke maka shi gaba ɗaya ko a rage maka kaifiyar yadda za ka yi shi mun fahimci wannan saboda ba za ka iya ba ka'idoji suna nan za mu ji wasu daga cikin nassoshin shari'a zan karanta mana wata magana mai kyau da malam ibn rajab alhambali ya ambata a cikin littafinsa al-mahajja fi sairi dulja sunan littafin kenan al-mahajjatu fi sairi dulja tafarki da hanya da za a bi wajen tafiyar dare ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya da mu bid'a wa shay'in min ad-dulja ba dulja shine fita da daddare ma'ana ka tari makoma to ya rubuta littafi da wannan suna al-mahajjatu fi sayri dulja ya faɗo ta magana mai kyau ya kawo nasoshi masu muhimmanci da suke nuna mana asali ne a wannan addinin ya zama a yi sauƙi a sauƙaƙa wa mutane a tafi da mutane da sauƙi wannan asali ne ba tsoro ba ne ba kuma rashin addini ba ne a bi hanyar sauƙi yana cewa asani daga cikin abubuwa guda biyu ne da ya ambata na biyu yake cewa anna ahabbal a'mali ila Allah aikin da Allah ya fi so wani aiki ne in za a tambaye ka wani aiki ne Allah ya fi so shine ma kana ala wajhi sadadi wal iqtisadi والتيسير shine duk aikin da ya zama akan daidai wa daida yake ma'ana dai kenan ba saban Allah bane ba bid'a bane ya zama ya dace da sunna shine sadadi wal iqtisadi da tsakaituwa babu babu kere ketare iyaka kar ka tafi extreme dama kar ka tafi extreme hagu ka tsaya ina tsakiya to anan addinin musulunci yake duk abin da ka tsananta wa kanka to addinin musulunci bai umarce ka da tsananin ba kuma zai wahal da kai kuma zaka ga sakamakon wahala a rayuwarka saboda wannan abin da kake wattaisir da sauƙaƙawa wannan shine ibadar da Allah ya fi so duk ibadar da ta zama da wannan siga to ita Allah ya fi so yace duna ma kana ala wajhi takallufi banda ibadar da ta zama ala wajhi takallufi ko aikin da ya zama ta bangaren takallufi takallufi shine ka dora ma kanka abin da ba a dora maka ba ka sha wahala duk abin da ba a ce ka yi ba to kar ka dora ma kanka wal ijtihadi da ijtihadi abin da baka da nassi a kansa ka ce ai to me zai hana ma ai kaza to wata haka bid'a ta shigo ba bid'a kun ga bayan kasancewar ta sabawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma reni ga da kaskanta abin da ya zo da shi ko ba haka bane mutum ya ce shi na annabin bai ishe shi ba bari karumo da na wani da na wani da na wani wannan akwai reni da kaskanta abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da nuna cewa zaka samu wani lada fiye da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu shine abubuwa uku at-takalluf wal ijtihad wat ta'sir at-ta'sir biddin ne taysir yau kama qala yace kamar da Allah madauki ke faɗi wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ya kawo wannan aya da muka karanta yanzu كما قال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما من الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا كسوكك كركو تأننتا كركو وهل دمتاني إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أن أيكوكني معنى أن حالتكني an sanya ku a wannan al'umma a wannan addini na musulunci don ku zama muyassirin masu sauƙaƙewa ba a aiko ku don ku zama mu'assirin masu wahal da mutane masu tsananta musu ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fil musnad a cikin musnad na al-imam Ahmad an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas shine wani hadisi da muka karanta wanda muke sharhi ko muke karanta sharhin sa amma yazo da wata siga bayan da yazo wancan a Bukhari ta'liqan ba shine yadda yake a Musnad an ibn Abbas qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah wannan aiki ne Allah ya fi so qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hanifiyatu samha mun gani kun ga can a wanda muka karanta menene ahabbu dini shine yake ci littafin mu ko da muke karantawa to nan kuma a musnad abinda aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ahabbul ayyul a'mali ahabbu ila Allah sai ce al hanifiyatu as-samhatu yace wa fihi aidan a musnad har yanzu na al imam Ahmad bin Hanbal an mihjan ibn al adra daga mihjan ibn al adra anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al masjida wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci fara'a rajulan qa'iman yusalli sai ga wani mutum a tsaye yana sallah fa qala sai yace atarahu sadiqan kuna ganin da gaske yake yi fa qila sai aka ce ya nabi Allah ya annabin Allah hadha fulan wannan sunan sa fa wani wani ne galibi a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu riwaya sukan sakaya sunan wani sahabi da aka yi wani abu a kansa in manzo Allah sunan ya faɗi wani abu wanda la'alla ba mai daɗi ba ne saboda kiyayewa gare shi da darajarsa da kuma zuriyarsa sai a faɗi fulan amma a ruwaito abin yadda yake sai aka ce ai wannan wane ne min ahsani ahlil madinati a cikin mutanen madina shine mafi kyau au min aksari ahlil madinati mai riwayan yayi kokonto min ahsani aka ce ko min aksari mafi yawan mutanen madina salatan ma'ana a mutanen madina ba wanda ya kai shi sallah ya fi kowa sallah faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusmi'uhu fatuhliku kar ku gaya masa ku je ku halakar da shi ma'ana kar ku bari ya ji wannan abun sai ku halakar da shi saboda riya ko sum'a ya rika jin wani abu cewa an ce ai duk garin nan ba wanda ya kai shi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ya hana yaban mutum da wani aikinsa in ana tsoron zai halakar da shi ko ya aikata saboda in ana faɗa la Allah wani gun ana faɗa dan ƙarfafa masa gwiwa to amma ana tsoron zai shigar masa da riya to a kiyaye kar a faɗa masa a faɗa wa wasu lokacin da baya ne a ce wane fa mai kaza ne wane mai kokari ne wane mai kaza ne don gudun kada ya rika jiji da kai ko ya samu girman kai ko la'alla ma aikin ya bace saboda irin abin da zai zo yana alfahari da shi Allah ya tsare mana ayyukan mu sai ce marratai ne ya faɗi wannan sau biyu au talatan ko sau uku sai a ƙarshen hadisin sai ce innakum ummatun urida bikumul yusra ku fa al'umma ne wanda aka nufe ku da samun sauki ma'ana ku daina tsananta wa kanku ku yi komai gwargwadon hali kada wani ya ce to wannan yana nuna mana mutum ya rage sallah in yana yawan yi ba haka ake nufi ba ai kuma ka karanto kuma sauran hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abdullahi bin amr bin al-as yace ni'mar rajul fulan ni'mar rajul abdullah law kana yaqumu al-layl ma dalla da mutum a matsayin abdullahi a matsayin mutum ina ma yana sallar dare abdullahi bin amr bin al-as aka gaya ma wannan ba abdullahi bin umar ba to shine kun ga wannan zaka tuno cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a rika sallar dare to amma kuma kar ka tsananta wa kanka yanzu ina kissar mutanen da suka je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambayi ibadarsa ai kun san kissar su suka je suka tambayi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah ya ya azumin sa ya ya kaza da kaza din na dare da sauransu da aka gaya musu sai suka je su kamar ba ta yi kai yadda suke tsammani ba ba ta kai yadda suke tsammani ba sai ɗaya daga cikin sai ya ce a to dama mana dan me zaka kai yadda kuke tsammani bayan shi an gafarta masa komai da komai nasa da abin da yi da abin da ma bai ba sai suka ce tun da haka ne mu ko mu dora wa kanmu sama da haka sai suka tafi wannan yace ya daina bacci wani yace ba ruwansa da matarsa wani yace ya daina cin abinci kullun azumi zai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai ya zo ya hudu ba a masallaci me ya samu wasu mutane suke cewa kaza da kaza da kaza da kaza to ku sani wallahi na fi ku tsoron Allah domin ana ibada ne ai don a ƙara tsoron Allah ko to duk inda za ku yi tsoron Allah ba za ku kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace amma duk da haka ina sallar dare ina bacci ikan nakan yi azumi kuma nakan ci abinci da rana wani lokaci wata ranka same ni bana azumi sannan kuma wa atazawwajun nikah ina auren mata mana ina kwanciya da iyalina domin kowa yana da haƙƙi iyalinka tana da haƙƙi a kanka sannan kuma idanka da jikinka yana da haƙƙi a kanka ka huta kuma sannan ka nemi lahira din ta hanyar yin sallar wata rana ka yi wata rana ka huta ko kuma kullum ka yi amma gwargwadon yadda za ka wahala kanka ba ka yi gwargwadon raka'o'i da ba za ka wahala ba to nan dai shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu inna khayra sannan yace innakum ummatun urida bikum al-yusr wa fi riwayatin ukhra a wata riwayar qala ya ce ne inna khayra dinikum aysaruhu gani inna khayra dinikum mafificin mafi alherin addinin ku shine wanda yafi sauki duk abin da yafi sauki to anan alheri yake in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a wata riwaya kuma cewa lan tanalu hadha al-amra bil mughalabati wannan lamarin ba za ku same shi ta hanyar tun karfin jikinku da zuciyarku da wahal da kanku ba shine mughalaba ka fi karfin kanka lan yashad ad-din inna ad-din yusrun wa lan yashad ad-din ahadun illa ghalaba babu mutum shi asalin addini sauki ne babu mutumin da zai tsananta wa kansa ko addini sai face addini ya rinjaye shi sai ya zama ya koma la'alla ma a samu intikasi wanda dai mun taba magana sa a baya da duk a cikin wannan hadisi sannan ibnu rajab ya ci gaba da wasu maganganun dama waɗannan nasoshin nake so mu ji daga banzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka koma littafin nasa za ka ga ƙarin bayani da sauran maganganu da ya ambata Allah ƙara mana ilmi Allah ƙara mana sauƙaƙa lamura ba wahalwar ba wahalar da mutane a kansu ko wahal da kanmu ba ku tuna kuma kissar matar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo same ta wata rana ta daure kafarta da igiya ko a ɗakin Hafsa ce wannan me take yi ce ai wance ce saboda sallar dare ta kwanta wai saboda in tana bacci daga ta motsa ta farka sai kafa sai igiyar ta jawo sai ta tuna cewa a daure take sai ta fasa bacci sai ta tashi ta ci gaba da sallah shi ne annabi ce ma alaikum ma tudiku dan me za ku rika wahal da kanku ku yi abin da za ku iya kuma shi yasa kullum aka dora mana abin da aka fi so fa shine kayi da niyya mai kyau kuma kayi yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar kissan nan dai da na sha baku ita ta imam maliku dangane da mutumin nan da ya zo wajen ɗaukar niyyar harami abdul hulaifa a kun sha jinta dai a nan ba sau ɗaya ba ya kai sau bakwai ko takwas ma an faɗi ta za a je aikin haji an zo miƙatin mutanen madina shine zul hulaifa sai wani yake tambayar imam maliku yace me zai hana kana gaba laifi in koma cikin garin madina in je daidai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan in dauko ihrami na shine sai ce ina tsora sai maka fitina sai ce akar maka Allah wata fitina ce wahala ce fa yan miloli ne na karawa kaina ni ne takawa da kafa in je in sha wahala in dawo sai ce eh ka karawa kanka amma lada kake so ko ba lada kake so ba yace lada nake so to kana tsammanin zaka samu ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai same shi ba shi ya san falalar masallacinsa amma ya bar masallacin ba a can ya ɗauki niyya ba sai da ya zo nan zulhulaifa ya bar waɗannan milolin ya taho a nan ya niyya kai dan me ba za ka yi niyya a nan ba kana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka rena aikinsa sai ka koma baya shine ka iya kawo masa wannan aya falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim waɗannan da suke ƙoƙarin su saɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falyahzar su kiyaye a hirdin su lokaci yayi a hir ita kul suka shiga irin wannan yanayi in ba haka ba wata fitina za ta same su ko kuma azaba mai radadi ashe saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fito da wata hanya ko ta wata ibada ko ta wani zikiri ga ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka kammala ba baka iya ba ma mafi yau mun an tambaye su zikirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wuri kaza ya yake wani bai sani ba amma ya haddace lakanin shehu wane da gun wane yana ta yawo da gafaka ya je a bashi lakani ya tattarawa amma ka ce ya haddace hisnul muslim da aka ruwato kyawawan riwayoyi hadisai na ingantattu dangane da addu'o'i ma'asura ingantattu daga manzo Allah sallallahu bai ma san shi ba ba ruwansa ban ce lalle sai shi ba ko ina za ka samu riwayoyi ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan zikiri wannan ya fi wa mutum da ya bi hanyar wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama musamman kuma ma har ya ce wa wanda yake bin ta manzon Allah din yana bata lokacinsa ya zo ya bi shortcut yana ganin ta hanyar wane za a tsallake da shi a shiga amma hanyar manzon Allah shi ba zai ba zai barka da aikinka kaga anan wane ne ya fi tausayi wane ya fi manzan Allah kenan tausayi Allah sauki to sai ce wa sarat qa'idatan min qawaid shari'ati to da sauran da lokacin da zamu shiga nan to mu karanta ko da iyanan yace wannan ka'ida ta sauki a addini sarat qa'idatan ta zama ka'ida ce ma min qawaid shari'a daga cikin ka'idoji na shari'a anna al-haraja marfu'un cewa duk wani kunci to an ɗage shi akan wannan al'umma ba a dora mana wani abu mai kunci ba duk inda ka ji ba za ka iya abu ba ya haƙuri shikenan wa annahu la wajiba ma al ajzi kun ji wannan wata ka'ida ce ita ma la wajiba ma al ajzi babu wajibi inda gazawa mana in dai ba za ka iya abu ba to an ɗauke maka wajibi ya tashi yanzu ku duba harkar sallah ya aka ce mutum ya sallah kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba a zaune ko ka jingina da wani abu a tsaye ko kuma ka yi a zaune ba tare da ka jingina da wani abu ko kuma ka yi a zaunen ka jingina da wani abu in wannan ba zai ba ka yi a kishingide a kishingidan a gadon bayan ka kalli alƙibla in wannan ba zai ba a dama in ba zai ba a hagu in dai hankali na tare da mutum to sallah zai yi ta ko a wanne yanayi kai sallah in ba za ka iya shiga ban ɗaki kai alwala ba kwata-kwata ko kuma ba za a iya kawo maka ƙasar da za ka yi taimama ba ko jikin duk miki ne ba za ka iya taɓa shi ko ina ba kai da zuci kuma kai sallar a haka ita ma in dai baki zai motsa to ka motsa bakin ka karatu ka motsa kanka in za ka iya shine ruku'u ka ƙara motsawa ƙasa shine sujada ka daidaita shine zama duk wannan in ba zai yi ba idan an ɗaure ka da wata filasta ba abin da za ka iya yi na motsi in dai kana da hankali za a ce ina wani ina wuni ya jiki ka ce alhamdulillah to kana da hankali to kai sallah a kwance a wurin ka tuno ga kanan kai alwala ka tuno ko ba komai ba alwalar ka kaddara kai sallah gaban ubangiji subhanahu wataala in ko duk wannan ba zai samu ba to shine aka dauke maka sauran abubuwa kuma ku duba ku gani abin da aka ce an ɗora maka wajibi ne to sai aka ce maka sai idan ba za ka iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa min wus'ah al-wus'u shine al-qudra at-taqa karfi da kake da shi da iko na yin wani abu to in kana da shi kai abin da aka ce in ko ba za ka iya ba to an sauke maka shi ya zama ba wajibi ba shine ma'anan la wajiba ma al-ajzi wala muharrama ma ad-darurati babu haramun inda larura kun gane wani ita ma mana idan an shiga larura mecece kuma larura abinda zai sa a rasa rayuwa in ba a yi shi ba misali kana tafiya ba abin da zaka ci sai mushe to malamai sun ce wajibi ma ka ci don karka mutu domin kashe kanka bari in ka san in baka ci ba za ka mutu to kamar ka kashe kanka ne sai ka ci wannan mushen ka ci wannan haram din saboda ka rayu kun ga nan ai haram ce to a sa aka ce la muharrama ma'a darurati in akwai larura to haram ta tashi to banda musulunci ba inda aka samu wannan ka'idoji duk sauran addinai in aka ce abu kaza haram ne to haka yake shi yasa zaka gansu sun fi zama masu tsanani sauran addinai musamman kamar da kullum nake bamu labari musamman yahudawa tsananin su ya fi yawa kasancewar kofofin sauki babu su a wurin su idan da mai haila a gidanka yanzu duk na shaga mana wannan ne tana shiga ɗakin duk komai ya zama najasa da abin da za a wanke da wanda ba a wanke shi duk ya zama najasa in ta taba ka sai kai wanka kaga ai matsala ce Allah ya kyauta to mu je sai ke cewa ko da lokacin mai ko dole a tsaya anan sai ce wa annal mashaqqata tajlibu at-taysir mu karanta karanta kaidojin da sunda ya jero su haka nan mashaqqa bi inda aka samu tsanani to tana jawo a samu sauki duk inda aka ce yau an shiga tsanani to ana jawo sauki me yasa sayyidina Umar a shekarar da aka yi kwakudu ba an kun san kwakudu ba yunwa mai tsanani shekarar da aka yunwa mutane suna cin ciyawa saboda ba abin da za a ci sai na umar ya sanar cewa in aka kamo barawo kar a yanke masa hannu saboda wannan hali da aka shiga in dai an kama barawo ya je ya saci kayan abinci saboda tsanani to kar a yanke masa hannu sai na umar ya yi wannan kuka saboda me an shiga wato mummunan tsanani shine aka yi wannan Allah ya kyauta amma fa ni ba wannan fatawar nake bayarwa ba yanzu ko yau ba ni ne mai iko ba mai iko shine mai cewa to an shiga tsanani don haka barayi a sako su daga gidan yari da sauransu yawa wanda ba shi da iko labari na bayar cewa in hali irin ka za samu to alheri ne mai doka amma kuma ba halatta sata ba ce yawa hatta ikhtassa Allah jalla wa ala hadhihi al-ummata har sai da Allah madauki yake banci wannan al'umma bi annaha la tu'akhadhu bima haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal sai da har sai da ya zama cewa Allah madaukaki ya bayyana yake banci wannan al'umma cewa ba za a kama ta da abin da zuciya ta faɗa ba muddin dai ba ta yi aiki ba babu sauƙin da ya kai wannan kun fahimci wannan sauƙin da ke cikin wannan kalma yanzu idan da Allah yana kama mu da laifin zancen zuci ai an shiga uku Allah ne kawai ya san abin da kowa zuciyarsa take sassarkawa akwai wanda a zuciyarsa fa har zagin Allah ne sai zo har hankalinsa ya tashi sai zo yana tambaya ta ce ai tunda baka faɗa da baki ba ba ko kuma ba aqida ba ce amma aqida da kai jazmi ta zama belief to wannan kuma za a yi samun laifi amma ana nufin zancen zucin da bai kai ga yanke hukunci ba sarkafa sarkafan zuciyar nan kana hango wani abu ina ma ka je ka aikata ko zina ko sata ko makamancin waɗannan abubuwa ai kaga duk zancen zuci ne to duk abin da zuciyarka ta baka labari muddin baka aikata ba Allah madauki ya ba mu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ga hadisi nan an yafe wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk irin abin da zaka samu na kokonto irin wani mutum ya zo yana ta tunani wai shi Allah da ya halicci kaza ya halicci kaza to shi yaushe aka same shi tunda an ce shi ne na farko to kafin nan kaza da kaza ai mutum yana irin wannan ko har wani ma zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana wannan cewa mutum zai ta cewa Allah ne ya halicci kaza ya halicci kaza faman khalaqa Allah to shi Allah wa ya halicce shi dan adam zai iya wannan tunanin to shine in mutum ya ji wannan ya ce a'udhu billahi ya fita daga zancen kuma ya je wani aiki ya fidda kansa daga wannan tunani amma ba a ce yana da zunubi bal da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma akan tsorata akan wannan sai ce ai wannan shine tsantsar ma imani imanin ne yasa har ka tsorata ko ai da ba da ba imani a zuciyar mutum in mutum ya zagi Allah ma a zuci ba zai ji komai ba kun fahimci zancen to Allah madauki ga mana imani kuma ya kara mana sauki akan waɗannan al'amura shine ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kama da fi sahihi annahu alaihi salatu wassalam qala inna Allah tajawaza li ummati Allah ya ketare wa al'ummata ya'ani khassatan khassata hadhihi al'umma ke bantaccen abu ne ga wannan al'umma tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha duk abinda ranta ya gaya mata ma lam ta'mal aw tatakallam muddin dai bace aiki ba ko ta bata faɗa ba in ya fito baki to ya zama akwai hukunci za a yi wa mutum hukunci in akwai kafirci ya faɗa za a yi masa hukuncin kafirci na ridda in aiki ne ya aikata shi ma haka amma in a zuci ne duk abin da kai ba a kama ka da shi Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya ƙara mana wannan rahama Allah ya ƙara mana fahimtar wannan baiwa da ya yi mana rashin ta ya sa mun shiga cikin abubuwa na wahala da muka wahal da kanmu Allah subhanahu ta'ala ƙara mana ilimi ilimi mai yawa kuma mai amfani Allah sa ya zama mana sababin shiga aljanna Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ya yi mana damuwa da ake ciki ta kowane bangare Allah ya kimsa mu shugabannin mu a dabaru da hikimomi na hanyar da za a fita daga dukkan wata damuwa da ta damu al'umma Allah ya kara musu basira Allah kuma ya kara bar mu cikin kwanciyar hankali da natsuwa da zaman lafiya wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik